الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau 26 ga watan rabi'ul akhir shekara 1446 hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 29 ga watan goma shekara 2024 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar sheik muhammad sali al'ufaimin rahimahullahu ta'ala uwa idan ba a manta ba a jiya mana cikin fasali na uku dai har yanzu fasalin da malam ke mana bayani game da ahammiyatu salati shar'an mahimmancin sallah a shar'ance malam ya kawo mana al'amara kamar guda bakwai za mu tashi akan na takwas insha Allah ta'ala mun tsaya akan na sallah yadda aka farlanta ta sau hamsin ko kuma guda hamsin aini yadda Allah subhanahu wata'ala ya kaffafawa ya sauƙaƙa wannan al'umma daga hamsin ta dawo guda biyar duk mun ji bayanan da malam ya mana da yadda sallar tana nan a matsayinta na guda hamsin wajen lada amma kuma guda biyar wajen adadi da kuma aiki za mu tashi na takwas malai ce annallaha aujaba fiha taharatu min alhadath al-asghar wal hadath al-akbar daga cikin muhimmancin sallah na takwas malai ce hakika Allah subhanahu wataala ya wajabta fiha a cikin ita sallah din at-taharatu min alhadath al-asghar yin tsarki daga karamin hadasi wal hadath al-akbar da kuma babban hadasi wan najasati fil badani da najasa da take a jikin mutum wasau da kuma najasar da take a jikin tufafinsa wal makan da najasar da take a jikin gurin da mutum zai salla a wajen liyakuna al-musalli ala akmali halin fi taharatin zahira wa batina malai ce don mai salla ya kasance a bisa mafi cikar hali fi taharatin zahira a cikin tsarki na zahiri wa batina da kuma tsarki na baɗin malin ci abu na takwas shine Allah subhanahu wata'ala ya wajabta akwai abubuwan da suke sharaɗi ne na sallah kafin kai sallah ta karɓu sai ka yi su shine dole ne mutum ya tsarkake jikinsa daga ƙaramin hadasi da kuma babban hadasi aka ce ƙaramin hadasi shine abin da idan ya fito daga jikin mutum ba sai mutum ya yi wanka ba wannan shi ake cewa ƙaramin hadasi bayan gida fitsari hutu mazi wadi waɗannan duk ana kiransu alhadasul asghar ƙananan hadasi wanda kawai ruwa da tsarki yakan tafiyar da su ma aka ce alhadasul akbar babban hadasi shine hadasin da idan ya fita daga jikin mutum sai yayi wanka dole shine mutum ya fitar da mani to dukkanin waɗannan abubuwa da ƙaramin da babban Allah subhanahu wataala ya wajabta mutum kafin yi sallah ta karɓu sai ya kasance babu ɗaya daga cikin waɗannan gaba ɗaya sannan Allah maɗaukakin sarki kuma ya wajabta mutum ba zai sallah ta karɓu ba sai ya tsarkake jikinsa daga najasa gaba ɗaya ilahirin jikinsa ya kasance babu najasa gaba ɗaya abin nufi najasa ba ta hau kan jikinsa ba ba ta tashi daga wani wajen ta hau kan jikinsa ba kamar ya kasance mutum ya ɗauki yaro ya masa fitsari ya taɓa jikinsa to dole sai ya wanke fitsarin idan yaro yau mutum fitsari bayan mutum ya wanke tufafinsa to dole ne kuma sai ya wanke jikinsa ba idan fitsarin ya taba jikinsa idan mutum ya zuba ruwan ya taba tufafinsa kuma ya gangara ya taba jikin nasa to shikenan ya wadatar amma da mutum zai cire tufafin ya wanke to to inda fitsarin ya taba shi ma dole ne sai mutum ya taba hakanan inda ɗaya daga cikin abubuwan da suke fita daga jikin mutum zai taba jikin mutum wajibi ne sai ya gusar da shi da ruwa ya wanke wajen da ruwa banda banda mani shi wannan akwai sabani na malamai akan kasancewar sa najasa ne ko ba najasa bane wanda zance mafi inganci akan mani shine ba najasa bane zancen da malamai a suka rinjayar akan sa mani ba najasa bane saboda hujjojin da suka tabbatar hukuncinsa shi ne kamar ka ce hukuncin majina ko yawo ko abin da ya kama da haka majina ko yawo mafi girman abin da za ka faɗa a kansu ka ce ƙazanta ne idan suka fita daga jikinka kana sallah sai suka taɓa tufafinka sallaka ta lalace sallaka ba ta lalace sallaka ba ta lalace to haka mani shi ma idan ya taɓa jikinka ko ya taɓa tufafinka shi wannan idan ka goge shi ko kuma ka marmushe shi idan ya bushe shi kenan za ka yi sallah da tufafinka insha Allah ta'ala haka nan wafau ko tufafi dole ne sai mutum ya gusar da najasar da take kan tufafinsa idan ta hau wal makan haka nan gurbin da mutum zai sallah a wajen duk inda mutum zai sallah ya kasance babu najasa a wajen idan akwai ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata na najasa a guri ko tufafi ko jikin mutum to wajibi ne mutum ya kautar da su malai ce dan mutum ya kasance ya yi sallah a bisa mafi cikar hali ya tsarkaka daga tsarki na baɗini da kuma tsarki na zahiri abinda ake nufi da tsarki na zahiri shine wanda muke yi ma'ana alwala gusar da najasa daga jiki daga tufafi daga guri duk wannan tsarki ne da yake na zahiri tsarki na baɗini fa shine tsarkake zuciya idan ka shiga sallar kai sallar dan Allah shine tsarki na baɗini kai sallar dan Allah ka fuskanci Allah subhanahu wata'ala lokacin da kake sallah to wannan zai nuna maka muhimmancin sallah yadda kai tsaye ba a ce ka je ka shiga sallah ba sai ka kiyaye wasu abubuwan da za su baka dama ka yi sallar sannan Allah maɗaukakin sarki ya kafa abu na tara kafaratun nususil waridati bi sha'aniha fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam malai ce yawan nassoshi da suka zo bi sha'aniha da suke bayani game da sha'anin sallah fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala wa sunnatu rasulihi da kuma sunnar manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amran wa nahyan wani lokaci ka samu umarni akai ayi sallah wa nahyan wani lokaci kuma hani akai akan a bar sallah wa targhiban wani lokaci kwadaitarwa ake akan abin da ya shafi sallah wa tarhiban wani lokaci kuma tsoratarwa ake da firgitarwa akan wanda suke barin sallah wa khabaran wani lokaci kuma labari ake bayarwa akan muhimmancin sallah da abin da yake da alaka da ita wa talaban wani lokaci kuma wani abu ake nema daga gare ka kai a cikin sallah ko abin da ya kama da haka saboda haka nassoshi da suka zo a alqur'ani da hadisai suna da yawa kwarai da gaske akan abin da ya shafi sallah yawan magana akan abu yawan tattauna shi wannan zai nuna maka mahimmancinsa a wajen wanda yake tattauna shi saboda ka yawan maganar sallah da Allah madaukakin sarki yake yi da yadda manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yawan maimaita maganar sallah zaka fahimci lalle sallah tana da girma a wajen Allah da manzansa abu na goma annahu ijtama'a fi muqaddimati fi muqaddimati hadhihi as-salawati as-salawati at-tathhiru al-badani wat-tathhiru al-qalbi malai ce hakika ijtama'a fi muqaddamati hadhihi salawat hakika an tattara ya taru fi muqaddimati hadhihi salawat a cikin muqaddimar ita sallah din abinda ake kira muqaddima ana shine abubuwan da zaka yi kafin ka shiga sallah an tattara akan abubuwan da shari'a ta ce kai kafin ka shiga sallar at-tathhirul badani shine tsarki na jiki wattathirul qalbi da kuma tsarki na zuciya tsarki na jiki shine wanda muke bayanin sa yanzu tsarki na zuciya shine abin da ya shafi tsarkake zuciya da ikhlasi da yin sallar dan Allah hatta yadkhul al-insanu fi salatihi har mutun ya samu damar shiga cikin sallar sa wa yaqifa baina yaday rabbih ya tsaya a gaban ubangijinsa wa huwa tahirul qalbi yana mai tsarkakake zuciya tahirul badani jikinsa ma yana tsarkake tahirul makani inda ya tsaya zai sallar shi ma ya kasance a tsarkake malai cewa hadhihi al'inayatu irin wannan kulawa da shari'a ta bawa sallah tadullu ala ahammiyati hadhihi sala za ta nuna maka mahimmanci na wannan sallah da muke yi guda biyar to malam ya ka abubuwa ne guda goma a matsayin a buga misali ba a matsayin takaicewa ba idan ka ɗauki mahimmancin sallah ya fi ƙarfin guda goma ya fi ƙarfin ishirin ya fi ƙarfin ɗari ma ko kai aka ce ka ba da mahimmancin sallah na sun za ka ba da mahimmancin sallah sallah tana da mahimmanci ba za su ƙididdigu ba amma dai malam ya iya kawo guda goma a matsayin buga misali kuma littafin takaitacce ne kada ya tsawaita da yawa sai ya ce alfaslun rabi'u fasali na hudu fadlu salati wa fawa'iduha malam zai bayani game da falalar sallah da kuma fa'idodin sallah malam ya ce takafaratin nususi fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi fadli salati wal muhafazati alaiha malai ce lallai ta kafaratin nususi nassoshi sun yawaita sun zo da yawa a cikin littafin Allah maɗaukakin sarki da kuma sunnar annabin sa tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi fi fadli salati wanda suke bayani game da falalar sallah wal muhafazati alaiha kuma suke bayani game da falalar kiyaye ita sallah din targhiban fiha wa haffan alaiha wanda suke kwadaitarwa da jan hankali game da ita sallah malam ya fara kawo wasu daga ciki yace qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yace qad aflaha almu'minuna lallai haqiqa tabbas shine qad a larabci harfu taukidi aflaha almu'minuna mu'minai sun rabauta mu'minai sun rabauta rabauta irin ta lahira babban rabo da mumini yake samu a lahira shine me shine aljanna Allah ya ba mu aljanna sai Allah madaukakin sarki ya ce to qad aflahal mu'minuna tabbas haqiqa mu'minai sun rabauta sun samu aljanna zaka fahimci aljanna ake nufi idan mun je karshen ayar insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce allazina hum fi salatihim khashi'una ma'ana kai ka ce mai tambaya yayi tambaya cewa ya ubangiji madaukakin sarki mai muminai suka yi suka rabauta sai Allah ya ce ga abin da suka nace ce allabinahum su ne waɗanda fi salatihim a cikin sallolinsu khashi'una suna samun khushu'i kaga abu na farko da Allah ya bude da shi wanda ya sa mumini ya samu rabo ya samu aljanna shine nutsuwa a cikin sallah aka ce al-khushu'u shine nutsuwa ta zuci at-tumanina kuma shine nutsuwa ta gabbai to aka ce al-khushu' anan wajen da ya tattara guda biyu ya tattara nutsuwa ta zuciya ya tattara nutsuwa ta me ta gabbai dole ne in zaka shiga sallah ka samu wadannan abubuwa guda biyu na farko zuciyarka gaba ɗayanta ka tattara ta ka dunkule ta ka fuskantar da ita zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda kake sallah domin sa domin a lokacin kana tsaye ne a gaban Allah madaukakin sarki kamar yadda na maimaita jiya Allah subhanahu wataala ya fuskance ka Allah maɗaukakin sarki ya kalle ka da fuskarsa kallo na musamman dama ya ko Allah yana kallon kowa ko to yanzu idan ka shiga cikin sallah kallo ne fuskanta ce ta musamman Allah yake maka to shine shine abu na farko da mutum ya kamata ya zuciyarsa gaba ɗaya ta koma ga Allah maɗaukakin sarki shine al-khushu malamai suka ce dukkanin lubbus sala ma'ana bargon sallah duka an ka dunkure sallah gaba ɗaya kusan 90% na sallah yana cikin alkhushu shi sa duk sallar da aka yi ta babu khushu'i to lallai abin da ya kamata mutum ya samu a cikin sallah wallahi ba za a samu khushu'i shine lubbus sala shine bargo shine roman sallar gaba ɗayanta shi sa Allah madaukakin sarki ya ce a cikin suratul baqara wa innaha lakabiratun illa alal mai khashi'ina sallah abace mai girma sallah abace da wasu suke ganin girmanta da wahalarta amma sai Allah ce illa alal khashi'i ne sai a wajen masu khushu'i su masu khushu'i idan suka shiga sallah suka mai da zuciyarsu ga Allah madaukakin sarki to dadin sallah suke ji suna jin dadin ganawa da Allah madaukakin sarki to kaga abu na farko kenan da Allah ya fara kawowa a cikin siffofi na mu'mini da suka rabauta sai Allah ya ce sai malai ya ce ila qaulihi har zuwa fadin Allah madaukakin sarki wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna to bar makarantu ayoyi allazina hum fi salatihim khashi'una sai ce wallazina hum 'anil lagwi mu'riduna sune waɗanda game da duk wani yasashen al'amari mu'riduna masu kawo da kai in aka ce allahu malamai suka ce ya kunshi duk ya kunshi duk wani abin da yake yashashe ba shi da amfani a duniyarka ko a lahirarka tun daga kan shirka kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka fassara har zuwa kan abin da yake wasa ne da wargi babu wani abin da amfaninsa zai dawo maka kai a duniyarka ko a lahirarka idan ka yi shi ko magana ko magana ko magana ko kuma aiki na gabbai to wannan shine allahu yana ɗaya daga cikin siffa ta mu'mini da suke samun aljanna babu ruwansa daga lagaw shi sa Allah madaukakin sarki ya ce wa idza marru bil lagawi marru kirama bayan Allah nagartattu ibadur rahman duk lokacin da suka shuɗe ta inda ake yin lagaw marru kirama sai su wuce wucewa ta girmamawa ba sa tsayawa a wajen ba sa saurara duk wani yasashen al'amari yasashiyar magana yasashen aiki abinda ba shi da wani amfani da kusa ko a nesa in ka ce mai amfanin wani abin a duniyarka ba za ka iya faɗa ba mai amfaninsa a lahirarka ba za ka iya faɗa ba to wannan duk mumini na garba mai da hankalinsa a kansa kawo da kai yake saboda yana da babban al'amarin da yake gabansa shine mai samun aljanna Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina hum anil laghwi mu'riduna sai ya ce wallazina hum lizzakati fa'iluna sune waɗanda game da zakkoki ko game da zakka da Allah ya wajabta musu fa'iluna suna aikatawa suna yin ta anan wajen malamai sun yi magana guda biyu wasu daga cikin malamai suka ce az-zakatu anan ana nufin zakatun nafs ba ana nufin zakka ta kuɗi ta wajibi ba suka ce saboda wannan sura ta al-mu'minuna makkiya ce an saukar da ita ne a makka ita ko zakka ta wajibi ta dole ba a farlanta ta ba sai da aka yi hijira shekara ta biyu a madina ina fata an fahimta to kaga tunda aka ce az-zakatu kuma a makka sai suka ce to ba zakka ta wajibi ake nufi ana nufin zakkar zuciya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce qad aflaha man zakkaha ko wa qad khaba man dassaha kaga qad aflaha man zakkaha game da game da game da me ake magana game da zuciya suka ce game da zuci game da zuciya ake magana ba game da dukiya ba to amma wasu daga cikin malamai suka ce a'a har yanzu dai da zakka ta dukiya ake nufi suka ce saboda ai asali zakka tun a maka Allah subhanahu wataala ya wajabta zakka sai dai ba a fitar da misabi ba ba a ce sai ta ba a ce sai ta kai adadi kaza ba ba a kuma ce sai ta sai ka noma adadi kaza zaka bada zakkan ba abinda Allah madaukakin sarki kawai faɗa shine wa atu haqqahu yawma hasadihi wa atu haqqahu yawma hasadihi wannan aya tana cikin wata sura ce eh suratul an'am ko suratul an'am makiya ce ko madaniya makiya ce makiya ce kaga ashe wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bada haƙƙin abinda kuka fitar ranar da kuka kuka girbi kaga aya ce makkiya da take bayani akan wajibcin bada zakka dole ne idan mutum yayi zakka sai ya fitar da wani adadi daga cikin zakkan nasa ya raba mabukata dole ne sai dai nawa zai bayar shari'a bata faɗa ba sai ya kai adadi kaza shari'a bata faɗa ba wannan shine sai da aka koma Madina shekara ta biyu sannan sai aka haddadi shi sa suka ce wallazina hum lizzakati fa'iluna ya koshi zakka ta wajibi wacce ake bayarwa da dukiya kuma zai kunshi zakka ta wajibi din wacce wacce take nufi zakkar zuciya duk zai shiga ciki Allah subhanahu wataala ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna sune waɗanda game da farjojinsu suna kiyayewa illa ala azwajihim aw ma malakat imanuhum fa innahum ghayru malumin ba sa aiwatar da farjinsu cikin duk abin da Allah bai yarda da shi ba sai Allah ya ce illa ala azwajihim sai akan matayensu na aure aw ma malakat aymanuhum ko abinda daman su ya mallaka na bayi kenan fa innahum ghayru malumina haqiqa su idan sun yi haka ba ababan zargi bane sai Allah ya ce fa man ibtagha wara zalika wanda duk ya nemi wani abu bayan wannan ya aiwatar da farjinsa ba a matarsa ta aure ba ba a kuyangarsa ba bai wasa da ya mallaka sai Allah ya ce to waɗannan su ne 'yan ta'adda to sai wannan ayoyi guda uku suka nuna mana cewa lallai duk abin da mutum zai yi da farjinsa matukar ba ga matarsa ce ta aure ba ba ga baiwarsa bace idan akwai bayi to abin da zai da shi haramun ko zina ko luwaɗi ko maɗugo ko mutum ya nemi dabba ko duk abin da mutum zai yi da farjinsa wanda zai biya buƙatarsa ta ɗa namiji ko ta ƴa mace ba ta hanyar mace ko kuyanga ba wannan kai tsaye haramun karkashin wannan aya shine faman ibtagha wara zalika fa ulaika humul aduna walladhina hum li amanatihim wa ahdihim rauna Allah subhanahu wataala ce su ne waɗanda li amanatihim game da amanoninsu wa ahdihim da alƙawuran da suke ɗaukar wa junansu ra'una masu kiyayewa ne ba sa karyawa idan aka bashi amana ba zai ci ba idan yi alƙawari ba zai saba ba ɗaya ne daga cikin alamomin munafikai ko karya alƙawari da cin amana duk ɗaya ne daga cikin alamomin munafikai waɗannan biyun gaba ɗayan su Allah ya ce daga cikin siffofin mu'mini da suke samun aljanna su ne lallai ba sa karya alƙawari ba sa cin amana wallazina hum li amanati mu'adim ra'una wallazina hum ala salawatihim wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna kaga sai Allah ya ƙara rufewa da sallah ya ce su ne waɗanda game da sallolinsu yi hafizuna suna kiyayewa malamai suka ce su ne waɗanda suke dimanta sallah ba sa yin wata suba wata suna yin salloli gaba ɗaya kuma suna kiyaye lokacin sallah ba sa barin sallah sai lokacin ta ya wuce sannan su ya sarama ta ba sa yin haka yi hafizuna ai suna kiyaye lokacanta suna kiyaye rukunanta suna kiyaye sharɗanta duk abin da yake wajibi ne da na tilas a cikin sallah suna kiyayewa malamai suka ce sai Allah maɗaukakin sarki ya fara wannan sura ko kuma wannan siffofi na muminai da sallah kuma ya rufe mai da sallah a nan za ka gane muhimmancin sallah sai ce wallazina hum ala salawatihim wallazina hum allazina hum fi salatihim khashi'una kuma ƙarshe ce wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna malai ce wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a ba mu gama ba ya ce ula'ika humul warithuna waɗannan su ne masu gado su ne magada me za su gada allazina yarithuna alfirdausa su ne waɗanda suke gadan aljannar firdausi hum fiha khaliduna su masu dawwama ne a cikin ta shine na ga muku nace da ma za ku fahimci da Allah ya ce qad aflahal mu'minuna sun rabota da me suka rabota to gashi na ƙarshe Allah ya ga mana sun rabota ne da me gadan aljanna aljanna ma kuma ba ga magaran aljanna ba firdausi ita ce matukar ƙarshe a cikin aljannatai gaba ɗaya daga cikinta ne duk wasu ƙoramin aljanna suke gangarowa su shiga sauran aljannatai daga cikin firdausi duk wata ƙorama da za ka sha a gidanka in ba a cikinta kake ba to daga cikinta ne ƙoramin suke kwararowa asalin ƙoramin suna cikin firdausi yawa suna gangarowa su shiga cikin wa su shiga cikin sauran aljannatai ita ce mafi kololo a aljanna Allah subhanahu wataala ka ba mu firdausi Allah subhanahu wataala ce innal insana khuliqa halu'a lallai mutum khuliqa an halice shi halu'a mai yawan raki mai yawan raki idza massahu sharru jazua idan sharri ya same shi jazuan sai ka same shi yana ta kai kara yana ta kai kara wajen mutane ya ke haƙuri da ƙaddara da Allah ya ɗora masa ka ba kaza ya same ni ba ni da lafiya talauci kaza da zarar abin da mutum baya so ya same shi mafi yawancin wannan shine ɗabi'a ɗabi'a ce ta ɗan adam sai ka same shi yana yawan kai ƙara Allah madaukakin sarki ce wa idza massahu alkhairu amma idan alkhairi ne ya same shi fa manu'a sai ka same shi yayi shiru duk ba wanda yake jin sa haka ɗan adam yake in ka je na ta baka labari yana ta damunka da magana yana ta maka surutu to matsala yake ciki kenan amma lokacin da alkhairin yazo sai dai daga maka nuce salamu alaikum ya wuce ka wa idza massahu alkhairu manu'an idan alkhairi ya same shi sai ya shiru sai ya hana sai Allah madaukakin sarki ya togaca sai ya ce illal musallina wannan dabi'a banda masu sallah duk mutumin da ya kiyaye sallah hakikanin kiyayewarta yadda take to Allah zai raba shi da waɗannan ɗabi'u mugayen ɗabi'u Allah maɗaukin sarki ce allazina hum allazina hum ala salatihim da'imuna su ne waɗanda suke dawwama a cikin sallarsu wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum su ne waɗanda a cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi sananne haƙƙi sananne shine na wajibi na zakka ta wajibi da na ciyarwa wanda suke yi na wanda suke ƙarƙashin kulawarsu matayensu da ‘ya'yansu da sauransu lissa'ili wal maharum suna cewa ne lissa'ili ga wanda ya tambaya wal maharum da ma wanda shi ba zai iya tambaya ba shi ne al maharum as-sa'il shine wanda zai iya zuwa ya tambaye ka yace da Allah ina cikin matsala kaza a taimaka mu al-mahrum wanda shine shi saboda kunyarsa da jin nauyinsa da kamewarsa ba zai iya tambaya ba kai ne zaka fahimci halin da yake ciki ka gane lalle yana cikin bukata ka dauka ka taimaka masa ba sai ya tambaya ba ba sai ya tambaya ba suna nan da yawa kuma irin su galibi za ga sun fi bukatar taimakon sama da masu tambaya sannan masu tambaya a nan abinda ake nufi shine wanda shari'a ta ba su dama su tambaya ba kowa ba akwai wanda shari'a ta ba shi dama zai iya tambaya su ne mutanen da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya jero a cikin hadisi eh mutumin da ya shiga cikin bala'i na talauci talaucin da kowa ya shaida yana cikin matsala duk makotansa sun shaida wani fa ya shiga cikin wani hali to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce babu laifi ya tambaya ko mutumin da ya game da matsala ta annoba ba annoba zan ce ba ko me zan ce fari zan ce ko menene misali a ce mutumin da dukiyarsa ta kone dukiyarsa gaba ɗaya ta kasuwanci duka aka yi gobara ta kone ko mutumin da ya yi odar kaya duka aka kwace gaba ɗaya ko makamancin haka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to irin wannan shi ma duk an tabbatar ya shiga cikin wani hali mai kuɗi ne da yanzu kuma ya waye gari ya zama talaka saboda mai saboda wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya aiko masa to shi ma irin wannan kaga babu laifi in ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaya ya ce da Allah a taimaka min ina cikin wani hali mutane kuma su taimaka masa annabi ya ce idan ya samu abin da zai ishe shi kenan sai ya kame ya daina barar gaba ɗaya na uku shine mutumin da ya ɗauki nauyi a kansa mutane guda biyu suna rigima akan wani abu na kuɗi sai ya zo ya shiga tsakiya ya ce shi zai biya kuɗin kuma ba shi da kuɗi ya yi haka ne don a daina fada don a fita daga kotu don a daina tonon asiri wasu 'yan uwa ne wasu abokai ne wasu kaza ne wasu kaza ne amma ana targima ana targima akan kuɗi har abin ya kai ga lalacewa zumunci sai ce da Allah kuɗin nan nawa ne sai aka ce masa dubu ɗari ne sai ce wani ya haƙuri ni zan baka kuɗin nan a ci gaba da zumunci amma fa ba shi da kosisi an fahimta to irin wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce babu laifi ya je ya bara shi ma ya je ya samu mutane ce zama a ku taimaka min shi ma kuma idan ya samu dubu ɗarin nan ƙwandala in ya ka in ya ƙara karɓa ya ci mutu balbal dubu ɗarin nan da ya nema aka ba shi ya je biya idan ya ƙara karɓar wani abu da niyyar taimako irin wannan to shi ma ya ci wuta to waɗannan su ne shari'a ta ce babu laifi za a iya ba su taimako so da haka wannan ayat da ta ce lissa'il ga mai tambaya ba kowane irin mai tambaya ake nufi so da ka sai wanda ya cika sharɗai wal mahrum da wanda ma bai tambaya ba shi ba zai iya tambaya ba lalle ya kamata a rinka kulawa da su ni a ra'ayina na fi so ma a rinka kulawa da irin waɗannan mutane wallahi akwai mutumin da an zai mutu ba zai iya zuwa tambaye ka ba Allah Allah ya bashi kamewa bashi da shi yana cikin kunci amma za ku gaisa da shi ya dariya ya gaba ba zai iya tambaye ka ba kuma ya san kana da shi ya san kana da shi to irin wannan dan Allah mu musamman waɗanda suke da wadata za su iya taimaka wa uwansu mu rinka lura da irin waɗannan mu taimaka musu musamman irin halin da ake ciki yanzu kaga taimako a irin lokacin da ake ciki yanzu wallahi ba daidai yake da taimako a lokacin da ake cikin yalwa ba ba ɗaya suke ba ka taimaka a irin wannan halin da ake ciki na kunci wanda kowa ya san yanzu ana cikin matsala al'amura sun dagwalgwale wa mutane da yawa wanda yake iya samun da yawa yanzu kaɗan ɗin ba da ƙirƙi samu wanda yake iya samu ya wadata iyalinsa da abincin da za su shekara suna ci yanzu na sati ma ba a iya ajiyewa mai sana'a mutum zai fita da sana'arsa da jarinsa da kuma ya fito bai ko sisi ba ga kuma ya yi tsada to duk wanda allah maɗaukin sarki ya rufa wa asiri ya ƙaddara yana da wani abu da zai iya taimakon ɗan uwansa barin a kallon junanmu e ba sai kawa da tukawa ba za ka iya ba ko mutum ɗaya ne in za ka iya a cikin ‘yan uwanka na jini farayi da su farayi da su Allah subhanahu wata'ala zai sa maka albarka a cikin nemanka kuma zai taimake ka Allah ya taimaka maka Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina yusaddiquna bi yawmiddin su ne waɗanda suke gasgatawa da ranar sakamako ita ce ranar tashin alkiyama wallazina hum min azabi rabbihim mushfiquna su ne waɗanda game da azabar ubangijinsu masu tsoro ne masu firgita ne inna azaba rabbihim ghairu ma'mun lalle azabar ubangijin su ghairu ma'mun ba a bar amincewa bace duk abinda zasu yi su fita daga cikin ta shi suke aikatawa wallazina hum li furujihim hafizuna sai Allah ya ƙara maimaita wallazina hum sune waɗanda li furujihim game da farjin su hafizuna masu kiyayewa ne illa ala azwajihim sai dai akan matayen su aw ma malakat aymanuhum ko kuma abinda daman su na mallaka na bayi fa innahum ghayru malumina idan suka aiwatar da shi akan matan su da kuma kuyangin su ghayru malumina waɗannan ba ababan zargi bane faman ibtagha wara zalika wanda ya nemi wani abu bayan wannan fa ulaika humul aaduna waɗannan sune yan ta'adda wallazina hum li amanatihim sune game da amanonin su wa ahadihim da alƙawarkan su ra'una masu kiyayewa ne wallazina hum bi shahadatihim qa'imuna sune waɗanda game da shaidodin su masu tsayawa ne akan shaidun su na gaskiya wallazina hum ala salatihim yuhafizuna sune waɗanda game da sallolin su masu kiyayewa ne an ƙara maimaita mai sallah sai Allah ya ce ula'ika fi jannatin mukramuna kaga irin waɗannan suna cikin aljannatai na girma na matsayi da isa waɗannan ayoyi guda biyu a cikin surori guda biyu da malam ya kawo mana dukkaninsu za ku ga sun buɗe da sallah sun rufe mai da sallah malam ya ce wa wajuhu fadilatuha wa wajuhu fadilatiha fuskar da za ka gane falalar sallah a cikin waɗannan ayoyi an Allah ba da ahabihil ausafil hamida Allah maɗaukin sarki ya buɗe ya fara da waɗannan siffofi na yabo fi surataini a cikin surorin nan guda biyu bis salati ya fara da sallah wa khatamaha bis salati sannan kuma ya rufe dukkanin surori guda biyun da me da sallah wa ma zaka illa li fadli salati ala sa'iril amali malai ce hakan bai faru ba face dan a nuna maka falalar sallah a wajen Allah maɗaukakin sarki wa ƙala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce utulu ma uhiya ilaika min alkitabi wa aqimis salah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce utulu ma uhiya ilaika ka karanta ya rasulullah ma uhiya ilaika abinda aka yi wahayinsa zuwa gare ka min alkitabi daga littafi shine alqur'ani alif da lam dake cikin alkitabi nuna maka wani littafi ake nufi na musamman shine alqur'ani ka karanta abin da Allah ya maka wahayinsa na alƙur'ani sannan wa aqimis sala ka kuma yi me ka tsaye da sallah bayan an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya riki abin da aka masa wahayi wanda shine farko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zama manzo ne annabi musulmi da me da wahayin da aka masa ko sannan kuma nabi sai aka ce masa me wa aqimis sala ka kiyaye sallah kai riko da sallah ka tsaye da sallah inda salata tanha anil fahsha'i wal munkar zamu zo mu ji wannan bayanin a gaba shi sa malami ka wannan gaba fa khassas salata min baini sa'iril a'mal sai Allah ke bance sallah daga sauran ayyuka gaba ɗaya ambace ta ita kadai wa zalika dalilun ala fadliha aidan wannan shi ma dalili ne da yake nuna maka falalar sallah shi ma Allah subhanahu wataala ya samu dace dan uwa zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai idan Allah kai mu sati mai zuwa sai mu dora akan ci gaba da jin abin da ya shafi lalar sallah da kuma fa'idodinta abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum Thank you.